Kun fara karatu.
abu hurara ya faɗa a hadisin da yake a baya an kawo shi mutattali a nan an kawo shi mu'allaki amma a kita- a kitabun iman an kawo shi da sinadi cikakke ya karɓo daga manzo sallallahu alaihi wasallam min ashirati min ashirati sa'ati yana da sharuɗar sa al-qiyama a ce barba ta haifi mai gidanta wata waya rabbaha wata akwai waya rabbata to حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت sai da Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta ta قالت ce إن عتبة بن أبي وقاص Utbatu dan Abi Waqas أهدى إلى إلى أخي سعد بن أبي ila وقاص ahihi Sa'd ibn Abi Waqas yayi alkawari ga dan uwansa ma'ana yayi wa dan uwansa mai suna Sa'd ibn Abi Waqas wasiya أن يكبر إليه ابن wato Abu وليدة Sa'd ibn Abi زوجها Waqas ɗaya daga cikin mutum goma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu albishir da aljanna نعم cewa ya sauta cewa ya karɓo ɗan baiwar zam'atu zuwa gare shi.
أمم. قال قتيبة Usofi ya ce, إن ابني Inna إنه wabni ابني shi ɗan nan ai ɗana ne, فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم الفتين yayin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo maka zaman alfati wakacin da aka buɗi maka نعم أخذ sa'adun ibn walidati zam'a sai sa'adu ya karɓi ɗan bai wannan ta zam'atu نعم فأقبل به إلى رسول الله ya zo da shi wajen صلى الله عليه manzan Allah sallallahu Alaihi وسلم.
wasallam فأقبل معه بعبد بن أبي زرعة ya taho tare da shi da abdul zam'ata dan uwan sayyida saudatu mata annabi sallallahu alaihi wasallam فقال سعد sabu yace يا رسول الله ya rasulullahi هذا ابن أخي wannan dan dan uwana ne أهد إلي yayi min wasiya أنه ابنه cewa ɗansa ne فقال عبد بن sai زمعة abdul zam'ata yace يا رسول الله يا رسول الله هذا أخي wannan dan uwana ne ابن وليدة زمعة dan baiwar uba uba mahaifina ne ولد على فراشه an haife shi akan shimfidar mahaifina
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi dan bai wannan ta zam'atu فإذا هو أشبه الناس به sai gashi ya fi kowa kama da ukbatu da gani ya yi kama da wanda ya wasiya cewa a karɓo shi a yi ɗansa ne.
فقال رسول الله صلى الله عليه Wanda Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce هو لك يا عبد بن زمعة wannan ɗan uwanka ne kai abdu ɗan zam'a ɗan uwanka ne tun da dai a gidanku aka haifa.
من أجل أنه ولد على فراش Domin an أبيه haife shi akan shimfiɗar uban a, abdu abdu zam'ata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اتجبي منه يا سعودة بنت زمعة Binta zamata ke saurato kakki ce za ki ba da fuska ga wannan abu din. Duk a ga shi wannan ɗan da aka riskar da mahaifinki shi ne sunansa Abdulrahman. Kakki ce za ki ba da fuska gare shi ɗauke shi a matsayin ɗan uwa duk da cewa da an yi hukunci da cewa ɗan mahaifinki ne dangane da wannan hukuncin ya zama ɗan uwanki.
نعم Amma kuma kama tana nuna cewa ba ɗan gidanku ba ne. Ya fi kama da wannan wanda ya da'awar cewa ai ɗansa ne.
مما رأى من شبهه بأتبة saboda maza Allah ya ga ɗan nan ya yi kama da ukubatu وكان سعودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم zaujin sai da sauda ta kasance mata ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam
باب بين المدبر a wato i- i- shafi'i imam shafi'i yake cewa a ce shi wannan abdurrahman ibn zabata din nan ya ga saudatu abu ne wanda yake abin halattawa tunda da an yi hukunci da cewa dan mahaifinta ne dan mahaifinta ko ya zama zuwa haraminta amma kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya ga haka din bai dace ba dan wannan shubha Mm.
tunda akwai wata shubha shi yasa a koyaushe a gane hukunci na shari'a in ya dace da hukunci na al'ada to haka din sai ya fi kwanciyar hankali مم.
amma idan hukunci na shari'a ya saba da hukunci na al'ada to to ya za a dole a ɗaure shari'ar a kyale na al'ada Na'am.
amma dai ala kulli halin zai zamo hankali ba zai kwanta ba sosai yanzu misali shari'a ta yi hukunci da cewa wanda ya auri mace har ta tare a gidansa aka samu wata shida ta haifi ɗa duk girman ɗan za a ce ɗansa ne Na'am.
ba za a ce ai ta zo da cikin bane in dai ba shi ne ya kore shi ta fuskar yin li'ani ba ko ko ita dinnan ta ikirari da bakinta cewa dan nan daman da cikinsa na zo sannan ne kawai za a iya kore shi amma kuma yanzu wannan hukuncin na shari'a dole akwai gurin da zai zama zuciya ba za ta kwanta ba Mm.
duk da ce da dai hukunci ne na shari'a akan haka zuciya ba za ta kwanta ba amma da a ce da aka auro matar ta zo gidan mijin aka yi wata tara da kwanaki ko wata goma ma sai ta haihu ai kaga zuciya daman za ta kwanta za ce a Allah tana zuwa gidan ta samu ciki shi yasa gashi wata tara kenan da yan kwanaki har ta haihu ko wata goma kenan ko bai karasa ma cikakkun wata goma ba gashi ta haihu saboda me saboda nan hukunci na shari'a ya dace da hukunci na al'ada yasa akwai yaushe idan hukunci iri biyu ko iri uku ma a ce daman ga hankali ya tabbatar da haka ga al'ada ta tabbatar da haka ga shi kuma haka shari'a ta ce to sai ya zamo an sami cikakken nutsuwa sai ya zamo an sami cikakken nutsuwa fiye da a ce a ai hukuncin na shari'a ne kadai amma dai dole ala kulli halin hukuncin shari'ar shi za a bi ba na za a dubi hukuncin al'ada shi yasa masalan kamar a yanzu akan ce an ba da shaida an ga wata ya kama a yamma tare da cewa al'ada al'ada ce ta hukunci da wannan ba shari'a ba ba kuma hankali ba cewa in wata ya fito a gabas da safe bayan da za a yi a ganshi a yamma wannan hukunci ne na al'ada ba hukunci ne na shari'a ba ba hukunci ne na hankali ba a shari'ance shari'a ita da yadda ta tsara ba inda za ka samu nassi na shari'a wanda yana da cikakken madogara a shari'a da aka ce ai in wata ya fito da safe da asuba a gabas to bayan da za a ya fito a yamma da yamma wato da maraice a yamma ko kaɗan ko da ka ga wannan a littattafai na masu magana da sunan shari'a to a wajen ba wai suna magana bane da sunan shari'a suna magana ne da hukunci na al'ada Na'am.
wanda idan na shari'a ya zo dole a kyale to amma yanzu in ya zama jiya ma ba a ga wata ba da safe a gabas yau ma ba a gan shi ba ko ko jiya an gan shi amma yau ba a gan shi ba sai da yamma aka ce ai an gan shi sai hankali ya fi kwanciya Mm.
amma dai ko da an gan shi a gabas din da safe inda yamma an sami shaidu yadda shari'a ta ce sun tabbatar sun gan shi wanda sun isa a kira su shaidu ne a shari'a sun tabbatar sun gan shi a yamma dole a kyale hukuncin na al'ada Na'am.
illa dai iyaka dole a irin nan zuciya ba za ta sami cikakken nutsuwar da ake bukata ba amma in ya zama hukuncin na shari'a ya dace da na al'ada kuma a sannan sai zuciya tafi samun nutsuwa shi yasa duk irin wannan ya, irin sa so da yawa yana da gurare daban-daban a rayuwa wanda za a gani eh, sai a ga wani lokacin hukunci na shari'a ya bambanta da hukunci na al'ada Na'am.
wanda irin wannan wani lokacin yakan kawo cewa zuciya bata samu cikakken nutsuwa ba amma dai dole abin hukuncin shari'a to
Babu ilmu dabbari.
babu magana sai da mudabbari cewa bawan da mutum ya ce ya ‘yanta shi bayan mutuwarsa daidai ne a sai da shi a iya sai da shi
حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شوبة حدثنا عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ya ce أعتق رجل منا عمرا ya ya له zo isnadin da mafi ɗaukakan isnadin mutanen makka yawa mutanen eh, makka a ce sun karɓo daga amurin dinar ko da yake galibi malamai sun fi cewa a ce sufiyanu rukuye na ta ne ya karɓo daga amurin dinar shi kuma amurin dinar daga jabir Na'am.
limakatibni uye likamakatin limakatin ibn limakatin ibn uye na tindori an amri bimarawa an jabiri Na'am.
to نعم قال Ƙala, Jabir ibn Abdullahi, Allah ya ƙara yadda a gare su ya ce, أعتق رجل منا عبدا له عن دبرين wani mutum a cikinmu ya ce, in ya mutu bawansa ɗa ne, ya ce da wani bawa nasa cewa in ya mutu shi mai bawa bawan ya zama ɗa shi ne ya masa tadbiri kada annabi sallallahu alaihi wasallama bihi sai manzo Allah ya ce a kawo bawa bayan an tabbatar da cewa shi wannan wanda ya yanta bawan nan nasa Mm.
wato shi wato a- am- wanda ya yanta bawan ana kiransa abu maskur shi kuma bawan ana kiransa ya sunan bawan ya shi ne wanda ya yanta bawan abu maskur na'am to sai ya tabbata cewa abu maskurin din nan bai da wata dukiya bai da komai in ba wannan bawan ba Mm.
sai manzo Allah ya ce a yitsa aka kira bawan fa ba'ahu ya sai da shi a wajen wani da ake kira Nu'aymun Naham aka sai da shi dirhami 800 kala ya kala jabirun a ruwayar da shi Buhari ya ruwaito amma ruwayar Abu Dawuda shi ne cewa an sai da shi ko dir- eh, dirhami 700 ko dir- dirhami 900 na'am Jabir bin Abdullahi ya ce matar gulamu awwal amin sai shi ya ba wannan ya mutu baɗi baɗi baɗi na zuwa sai ya mutu
ba bai ilwala wa hibatihi Ah, ma bai kai ma a ce shi wanda ya yanta shi ya mutu ba Mm.
balle ha a ce ya samu yanci Mm.
Ehem, ko balle ha a ce ya sami yanci to wannan bayani ake akan sai da mudabbari wanda an samu bambancin fahimta tsakanin malamai Allah ya kara yadda a gare su a game da haka akwai wanda suka ce dai ya halatta a sai da bawan da aka dabbara wanda akan haka imamin shafi'i yake kuma shine kaulin da ya fi shura a masabar imamu ahmad haka imamin shafi'i ya kaito wannan magana daga da yawa daga tabi'ai da mafi yawan malamai akwai kauli na biyu na cewa gaba daya ba daidai ba ne a sai da mudabbari a kowane hali wanda akan haka hanafiyawa suke nawawi ya ce ai shine ma maganar da tafi daga mafi yawan malamai ita ce ta zo daga mafi yawan malamai da magabata tun daga mutanen hijaz da mutanen sham da mutanen kufa Ah, suka ce wannan hadisin abinda ake nufi ba wannan zala ya dau bawan ya sai da shi katankan ba a'a ya sai da aikinsa ne hidimar da zai wa mai gidan nasa ko da dai wannan tawilin nasu ya saba da zahiri shi yasa tawili ne ba'idi wanda yadda malamai suke faɗa ba a karɓar tawili ba'idi in ba wani ƙarƙarfan dalili ne ya zo wanda zai taimake shi ba na'am kuma suka ƙara kawo cewa akwai hadisi ai daga manzo sallallahu alaihi wasallama a wato wanda Abdullahi bin Umar ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mudabbaru la yuba wa la yuhab wa huwa hurrun min as-sulus ba wanda aka dabbara ba daidai bane a ce za a sai da shi ba daidai ne a ce za a bada kyautarsa ba da zarar mai gida ya mutu in dai sulusun dukiyar mai gida ta ɗauka za a yanta shi amma kuma hadisin rarrauna ne hadisin an ce rarrauna ne a ɗauri na uku na malamai shine cewa eh ba daidai bane a sai da shi sai fa in ya zamo mai gidan ana bin sa bashi bashin da ya fi karfin dukiyarsa to wannan a iya sai da shi ko mai gidan yana da rai ko ma ya mutu wato eh, wanda akan wannan aka ce malikawa suke Eh, saboda a hadisin nan akwai ruwa da rasa'i ya- ya- ya kawo ƙari da nisa'i ya kawo a tasarwa ya cewa wa kana alaihi dainu Mm.
Irin ana bin shi wannan abu maskurin din bashi Ah, kuma ya zo a ruwayan nan ta nisa'i fa a adahu wa ƙala ƙiƙirin dainaka na'am manzo Allah ya bashi kuɗin nan yace ka je ka biya bashin da ake bin ka Mm.
to shi yasa ake dan ta wani wajen sai a ce wannan kauli na uku kamar ya fi ƙarfi Ehem, akwai kauli na hudu cewa eh idan mudabbari ne namiji a iya sai da shi amma idan mace ce aka yi tarbirinta to wannan ba za a sai da ita ba wanda an karɓi wannan ruwa daga imam ahmad an karɓi wannan kaulin a matsayin ruwa daga imam ahmad kuma a kansa ibn hazm zahiri yake ehe ah, wato ah, wa- am- ah, ibn hazm zahiri ya ce wannan kaulin gaba ɗaya ba shi da hujja na'am rabawa ce da ba wata ba wani dalili da zai kawo a yadda da shi na'am to akwai kauli na biyar na cewa a iya sai da shi mudabbari idan mai gidan yana halin bukata saboda yadda aka faɗa a wata ruwaya ta wannan hadisin cewa wani mai kulla hu malun gairu na'am
kauli na shida shine ba daidai bane a sai da mudabbari sai fa idan wanda ya siya ya yadda zai yanta shi to sannan ne za a iya sai da shi Eh, to eh, kauli na shida kenan shi yasa duk an ruwaito kaululukan nan shida a game da hukuncin sai da mudabbari Mm.
To,
babu bai ilwala wa hibatihim babin sai da walicci da kuma ba da kyautarsa me hukunci mutum ya yanta bawa in mutum ya yanta bawa za a ce ya zama waliyin wannan da ya yanta shi yasa idan ma da a ce wannan wanda ya yanta din zai mutu bai da magajin sai shi sai ya gaje shi ya gaje ma baki ɗayan dukiya saboda maulal a'ala mai yantawa yana ga cikin magada da asirci da mai yantawa namiji da mai yantawa mace duk suna cikin masu gado da asirci su ne ma na ƙarshe ko Na'am.
wanda inda akwai wani mai gado da asirci to su gaba ɗaya an kore su Eh, inda akwai mai gado da asirci to su gaba ɗaya an kore su amma in ba mai gado da asirci to in wani abu ya saura a dukiya za su gada to irin wannan matsayi ne da ake samu wanda ba a da damar a sai da shi ba dama a ba da kyautarsa amma a kan wannan ne za a yi bayani a wannan babu حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ويل- عن بيع الولاء to irin wannan shine hadisin da ake cewa isnadin nasa fardi ne Ah, fardi ne mutlaqi eh kal nahyi an bai'il wala'i in farad bi hibdu dinarin an ibn umara yanda shi Allah dan fodo yake fada an isbahur rawi Na'am.
hadisi ne wanda yake fardi mutlaqi saboda me gaba daya ba a samu wani ya ruwaito shi ba daga sahabi wani sahabi in ba shi ablamin dinarin ba shi kadai ya ruwaito daga ablamin umara kuma shi ablamin umara ba a samu wani sahabi da ya ruwaito hadisin nan ba in ba shi ba shi yasa hadisin ya zama fardi ne mutlaqi a نعم azan umar Allah ya kare da a gare su yake cewa na har rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani عن da sai بيع الولاء da walici وعن ko a هبته ba da kyautarsa cewa haɗuwa ce kamar haɗuwa ta jini yanda ba ka da dama ka ce za ka sai da matsayin da kake da shi na cewa kai ɗan wane ne ga wani a ce shi wancan ɗin ya zamo shi ne ɗan wane ko da haka nan idan wane ɗanka ne ba, ba shi da ikon ya sai da wannan matsayin da yake a wajenka a ga wani ko kai ka ce za ka sai da matsayin cewa kai mahaifinsa ne ga wani wancan ɗin a ce ya koma mahaifi to haka ma nan ba a da damar a siya
حدثنا عثمان بن أبي شيبة مم.
حدثنا برير wato عن منصور an ce a abu nu'aym wato eh, imam muslim yake faɗa a sahihinsa cewa mutane gaba ɗaya iyalan abdullahi zinari ne akan wannan hadisi domin ba wanda za a ce ya rawaito shi daga wani tabi'i in ba daga abdullahi dinarin ba sai dai in ta fuska ba ingantacciya ba shi yasa abu nu'aym al-asbihani ɗaya daga cikin gaggan malaman hadisi wanda fuska ba da gudunmawa a musdalahul hadisi مم.
musamman ya yi littafi akan tara hanyoyin da wannan hadisin ya zo amma ya kawo mutum talatin da biyar wanda dukkaninsu kowanne a cikinsu ya karɓa hadisin ne daga alami dinari yayin daga alami dinari eh, shi yasa duk hadisin ne sai ya zamo ya koma ga shi abdullahi bin dinari to نعم حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت aisha allah ya ƙara da a gare ta ta ce اشتريت بريرة na sai barira فاشترط اهلها ولاءها sai masu ita suka ce sun siyar min amma fa bisa sharaɗin cewa walicinta nasu ne shi yasa matsalar da za su ta samu miji su ne za su ɗaura mata aure da za ta mutu ba ta da wani magaji su za su gaje ta مم. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta tace sai na ambaci wannan magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam فقال sai manzon Allah ya ce اتقيها ki yanta ta ki biya kuɗin ki yanta ta فان الولاء لمن عاد الورقه domin walici ga wanda ya bada kuɗi ne ya za a yi ke kika biya su kuɗin su ce kuma walicin nasu ne in suna son walicin ya zamo nasu su yanta ta kai tsaye ba sai sun sai da ita ba amma sai za su sai da ita ga kuɗi sun karɓa ga walici nasu ai ba zai yiwu ba to فاتتها a aisha ta ce sai na biya kuɗin na yanta ta
فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم to sai manzo Allah ya kiranta wato ita a- ita barira نعم an samu wasu mas'aloli muhimmai guda uku a kanta نعم ɗaya daga ciki shine wannan tabbatar da cewa ba a sai da walicci kuma walicci na wanda yan tare na'am inna mal wala'u liman a ataka saboda haka manzo Allah ya kawo ya hawo mambari ya hudu ba amma ba ما بال رجال يشترطون الشروط التي في كتاب الله مم.
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط آه، yake cewa me yasa mutane za su dinga kawo sharuɗa wanda addinin Allah bai yadda da wannan sharuɗan ba duk wani sharaɗi da addini bai yadda da shi ba ba fa yadda za a yi aiki da shi ba ta ce ne ko nawa ne ko guda nawa ne Mm.
Ah, magana ta farko kenan abu na biyu shine cewa tana da miji sanda ta sami yanci wanda a wata ruwaya ruwayar da ta fi ƙarfi aka ce bawa ne aka ce bawa ne Mm.
a da wannan ruwayar malikawa da shafi'awa suka yi wuku na'am cewa mace wadda take baiwa in tana auren bawa ta sami yanci sai a ce tana da dama ko ta zaɓi zama da shi ko ta rabu da shi amma an ɗa ne take aure to sai ta sami yanci to daman shi ma ɗa ne ba ta da wani zaɓi a sannan amma wajen hanafiyawa su sun aiki da ruwayar cewa ai ɗa ne na'am irin wanda aswadu ne ya ruwaito daga aisha amma ruwaya cewa bawa ne mijin wato kasuwar muhammad ibn abubakar siddiq da urwatu masda zubairu su suka ruwaito daga aisha shine ake cewa to ai abinda yasa aka rinja su malka suka rin- da shafi'awa suka rinja da ruwaya cewa bawa ne saboda wanda ya ruwaito hadisin daga aisha dukkanin su su biyun waɗanda suke iya zuwa su zauna gaban aisha ne ta faɗa musu hadisi wanda ya wato ruwaya ko cewa ɗa ne almajirin aisha ne yana cikin gaggan malamai amma dai bai da dama bai da hurumin ya je ya zauna a gaban aisha gaba da gaba ta faɗa masa hadisi sai dai ya je daga bayan labule ya ji ta lama rawahu an hijabin aswadu an ha wa hurun zawjuha la ya arudu yadda shi Abdullahi dan fodo yake faɗa alfiyatul usuli to sai manzo Allah ya ce to fa kina da zaɓi in kin ga dama kiya ce kin rabu da shi faqalat faqalat sai ta ce wato sai ta ce ita ta zaɓi rabuwa da shi mijin nan ba sai hankalinsa ya tashi ba ya zama habbinta yake tana tafiya yana kuka yana rarrashin ta yaje wajen manzo Allah yana kuka Mm.
ya rasulullah a rarrasun mata ta ta dawo manzo Allah ya kiranta yace barira abin da nake so da ke ki ko ba wajen mijinki ki hakura ki zauna da shi sai ta ce ya rasulullah lawa da ne kaza wa ce kaza to kake yi ko umarni ka bani Mm.
in umarni ka bani dole in bi umarnin ka amma da in shawara ce to ina da ta cewa manzo Allah ya ce a'a ba umarnin ki ne ba ni dai kawai shawara na baya sai ta ce to inda zai bani kaza da kaza ba ba ta ce rufe dutsen inda nan na Uhud, du- zinari ne ya dauka ya bani ba zan taba zama da shi ba wai.
ba tare da Ba tare da nan ba.
ba zama shi yana tabinta yana yana ta kuka haka aka yi aka yi abu na uku kuma shine a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida ya tarar da a, tukunya tana ta tafarfasa da nama Mm.
ga ƙanshin nama ya fita ya dawo sai aka kawo masa abinci ba nama Mm.
ina tukunyar da na gani ana dafa nama ya ban gani kun samu ko ɗaya ba sai aka ce da manzo sallallahu alaihi wasallama ai nama barira aka ba sadaka shi yasa mun san kai ko baka cin sadaka shi yasa ba mu baka ba Mhm.
sai ya ce to ta ba mutan gidan ta ce ta ba mutan gidan a ciki Ya ce kwarai kuwa "Ah, to ai shi ita aka ba sadaka mu mutan gida kyauta ne huwa laha sadaqatun wala na hadiyatu No.
shi yasa a kawo min nema daga ciki ga shi yasa an samu wayannan duk hukunce hukuncen daga bangaren ita sayyida barira Allah ya kara yadda a gare Amin.
ta. to babu babu wannan babi ne za a usira akul rajuli idan aka kama dan uwan mutum kafirai suka kama dan uwan mutum aw ammuhu ko dan uwan mahaifinsa shine amminsa hal yufada idza kana mushrikan daidai ne shi wannan musulmin ya ba da dukiya don a karɓo ɗan uwan na- nasa daga hannun kafirai ko a karɓo ɗan uwan uban na nasa daga hannun kafirai idan ya zama ɗan uwan ko ɗan uwan uban ba musulmi ne ba daidai ne wa qala anasun anas ya faɗa a hadisin da yake an kawo shi da isnadi a kitabus salati qala al-abbas lin-nabi sallallahu alaihi wasallama abbas ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama fadaitu nafsi ai abin da ya sa ban da kuɗi sai da na fanshi kaina wa fadaitu aqila na bashi dan u- dan dan uwana shine aqilu aqilu dan dan uwan abbas ne dan abu dalib ne
wa kana aliyu lahu nasibun fi tilkal ganimati a sayyidina ali yana da rabo a wannan ganimar ta badar allati asaba min akhihi wanda ya aqila samu daga mu'amini dan uwansa aqilu da Abbas.
aminsa abbas shi yasa ma kenan idan da a ce mutum zai kama dan uwansa ko ya kama aminsa alhali dan uwan ko amin ba musulmi bane in yace sai sun biya shi wani abu kan ya sake su wanda daman Allah ya ba da damar wannan bai za likitu da zina kafaro farar barika ba ta yanzu ashantu mun fashar dole safa imma mannan ba da imma fida to yana da dama ya ce sun- sun bashin kuma in sun bashin ya iya ci kamar yanda a cikin abin da aka bayar na fansan nan sai da na ali ya ci wanda ko a ciki akwai fansar da take a maimakon abinsa Mm.
shine wato sayyidina abbasu Mm.
kuma fansar da take a maimakon dan uwansa shine akilu
حدثنا اسماعيل بن عبد الله حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة عن موسى عن ابن شهاب قال حدثني انس رضي الله عنه wanda أن an رجالا sanar من malik الانصار ya yi min hadisi ce allah ya kare daga da cewa su mazaje daga mutanen madina استاذنوا رسول الله sun صلى nemi الله عليه wani manzon allah وسلم sallallahu alaihi wasallama فقالوا suka ce اذا "Mhm, kai mana izini muna sa فلنترك kai mana izini in ya so mu bar wa ɗan ƴar uwanmu shine Abbasu da Abdul eh, Muttalib abin da ya bayar fansa mu muna ganin wannan yanda uwarsa take tamu ce to abin da zai bayar fansa ai bai dace mu karba ba Mm.
shi yasa abin da ya shafe mu mu- mun ban masa abin da muke so kai mana izini ya zama mun ban masa فقال Allah alaihi salatu wassalam ya ce لا تدعون منه درهما ba daidai ba ban yadda ba ko turami ba za ku rage masa ba Mm.
tunda dai a a sannan bai bayyana musuluncinsa ba shi yasa aka karɓi kudiyar cikakkiya a daga gare shi
باب وتك المشركين babin yanta wanda yake mushriki daidai da mutum yana da bawa bawan da ba musulmi ba ya yanta shi حدثنا عبيد عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه عن هشام اخبرني ابي ان حكيم بن هزام cewa رضي الله kiran عنه hizamin Allah ya ƙara yadda a gare shi wato hizamin ɗin ɗan huwa ludu ɗan sanin abin uzza نعم.
wato wanda ya ɗan ɗan uwan hadija ne shi Mm.
hizamin ɗan uwan sayida hadija ne Eh, an ce shi hakimu ya musulunta ranar wato da aka buɗu makka Mm.
sanda ya zama sahabi ya fara manyanta dan an ce sanda ya musulunta ya kai ɗan shekara saba'in da hudu ya ya tsufa ko ya ya kai ɗan shekara saba'in da hudu shekarar da aka buɗu makka to shi Ah.
hakimin hizamin Allah ya ƙara yadda gare shi اعتق في الجاهليه مئة رقبه ya yanta tun zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci wato a sannan shi kansa ba musulmi ba ne ya yanta wuyaye ɗari bayi ɗari
وحمل على مئة بعير ya ɗora a kan raƙuma ɗari don a je yaƙi ko a je wani abu muhimmi ga al'umma da ya فلما اسلم musulunta حمل على مئة بعير ya ɗora bisa raƙuma ɗari ya ba da raƙuma ɗari da guzurinsu don a je yaƙi a kansu واعتق مئة kuma رقبه ya yanta wuyaye ɗari
قال
ya ce فسالت رسول الله صلى الله عليه hakimin وسلم lizamin ya ce sai na mai manzo sallallahu alaihi wasallam فقلت na ce يا رسول ya الله rasulallahi أرأيت أشياء كنت أصنعها في ina so ka الجاهلية bani labari a game da wasu abubuwa da nake tun kafin zuwa musulunci كنت أتعنس بها ina ganin haka din ibada ce ina yi ne wai dan in samu karbuwa wajen Allah
أتعنس بها يعني yana أتبرر nufin ina بها kokarin nagarta da ita ina neman ya zamo na aikata nagarta da kusaci zuwa ga Allah قال hakim ya ce فقال رسول sai الله da صلى الله sallallahu alaihi wasallam ya عليه وسلم ce da ni أسلمت على ما سلف لك من خير ai ka musulunta bisa duk abin da ya gabata gare ka na daga aikin alheri duk wannan abin da kai na alheri kafin ka musulunta yanzu da ka musulunta za ka mora shi yasa kafiri ne wanda ya mutu kafiri abin da ya ma na kirki ba zai mora ba Mm.
walladina kafaru amaluhum ka sarabin biqiyatin yasmulu zam'anu ma'a wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura amma wanda yake ya yi aiki kyakkyawa na kirki kafin ya musulunta kuma ya musulunta ya Mm.
samu ya mutu yana musulmi to aikin da ya yi tun ma kafin ya musulunta zai amfane shi kenan Mm.
eh shi yasa wannan yana cikin hujjoji akan cewa shi kafiri muhadabun bi furu'i shari'ati Na'am.
kafiri abin zartarwa ne da rassa na shari'a Mm.
abin zartarwa ne da rassa na shari'a to babu man malaka min al-arabi raqiqan babu wanda ya mallaki bawa a cikin larabawa Mm. fa wahaba ya ba da kyautarsa wa ko ya ba'a siyar wa jama'a ko kuma in mace ce ya kulle- ya kulle ta wa ko fada kuma ya ce a bashi fansa ya sake shi wa ko kuma saba zuriyata ya kama 'ya'yan wa qawlihi ta'ala haka nan a wannan babu za a yi bayani a game da ma'anar faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala daraba Allah masalan audan mamlukan la Ubangiji yadru ya ala kawo muku shay'in misali. Misalin da aka kawo muku wannan bawa ne na wani wanda shi din bawan nan baya wa- ba shi da wata katabus ba shi da wani katabus gaba ɗaya a rayuwa.
wa ma razaqnahu minna rizqan hasanan Gashi bawa gashi baya katabus. Da kuma wanda yake mun azurta masu daga gare mu Allah ya azurta shi arziki kyakkyawa fa huwa yunfiqu minhu sirran wa ya jaharan zama yana ciyarwa daga wannan arzikin da Allah ya masa a koye da a sarari.
hal yastawun yanzu da wannan wanda yake Allah ya bashi arziki yana amfani da arzikin nan nasa ya amfani da wa'yansu da bawan nan wanda ba shi da wani katabus a taɓa kwatanta su sa taɓa zamowa daidai
alhamdulillah kai godiya ta tabbata ga Allah ya fito da gaskiya a fili Mm.
mun gode wa Allah ya fito mana da gaskiya yadda duk mai hankali zai gane bal aktharuhum la abin da yake damun ya'lamun mutane da yawa a cikin su ba su da sani ba su da sani حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرني الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال ibnu tabi zuhri yace ذكر عروه Urwatu bin Zubair ya ambata ان مروان والمسنور مصر بن محرمه cewa marwan ibn al-hakam da miswar ibn maharamata اخبراه sun ba shi labari ان النبي صلى الله cewa عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wa sallama قام ya tashi حين جاءه وفر عازنا yayin da yan aiken hawazina kabila hawazin wanda aka yi yakin a, a, wato hunainu da su a, wanda da su aka yi yakin hunainu to wa- lokacin da suka turo ga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa suna so a, sun musulunta suna so a dawo musu da mutanensu da aka kama da dukiyoyinsu فسالوا ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم yanzu suka roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo musu da dukiyoyinsu da mutanensu da aka kama فقال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su انما اي من ترون a kun ga maganar nan ba ni kaɗai ba ce duk wanda ya je yaƙi yana da rabo a cikin ganima yana da rabo a dukiyarku da aka kama yana da rabo a mutanenku da aka kama
واحب الحديث الي اصدقه ni اصدقه a koyaushe na fi son in za a yi magana a faɗi gaskiya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafi soyuwar magana zuwa gare ni maganar da yake an yi gaskiya
فختاروا احدى shi الطائفتين yasa ba zan ce zan muku alkawarin za a dawo muku da dukiyarku da kuma mutanenku da aka kama ba amma abin da kuke- nake so da ku ku zaɓa a ɓangare biyun wanne kuka fi so in dawo muku dukiyar kuka fi so in dawo muku ko ko ƴaƴa mutanenku in ma- إما المال ko وإما dai in dawo السماء muku da dukiyarku in ya so mutanenku da aka kama a riƙe ko kuma a dawo muku da mutanenku da aka kama in ya so dukiyarku a riƙe
وقد كنت استعنيت استعنيت بهم na dace ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nayi sauraro da raba mutanen nan naku dan ni ma ba na son a ce sun shiga bauta ko abin da ya kama da haka na dauka ku dinnan masu tunani ne za ku yi gaggawa ku zo ku ba da kai dan a mu dawo muku da mutanen ku
وكان النبي صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi انتظرهم wasallama ce ya saurari mutanen hawazina غير عشرة har ليلة sai da aka yi kwana goma da tsirare حين goma كفر sha من الطائف yayin da ya dawo daga ɗa'ifa ya zo jikin rana kafin a raba ganima yana sa ran ko za su zo amma ba su zo ba har aka raba ganima فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم illa idan Illa idan ɗa'ifa ɗa'ifatai ya ne.
mutanen da- da hawazin suka aiko suka gane cewa bayan da za a yi a ce manzala ya mayar musu da dubbe dole sai dai su haƙura da ɗaya
قالوا sai mutanen hawazina ɗin nan suka ce فإنا نختار صبينا a'a ai tun da yake haka ne mun zaɓi a dawo mana da 'yan uwanmu da aka kama mutanen mu duk da aka kama a dawo mana ba ta dukiya muke ba a yanzu ba ba ruwanmu da duk dukiyar da aka kama a a je a a riƙe wannan amma dai mutanen mu a dawo mana فقام النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah على sallallahu alaihi wasallam الناس ya tashi a cikin jama'a cikin sahabbai فاثنى على yabo ga الله Allah da abinda Allah ya cancanci a yabe shi da shi ثم قال sannan kuma manzo Allah ya ce amma badu a bayan wannan فان اخوانكم hakika جاءونا ƴan طالبين uwanku wa'annan sun zo mana gashi sun tuba واني رايت ان ارد اليهم صبيهم na sun zo mana alhali sun tuba amma ni ina ganin cewa zan maye musu da duk mutanensu da aka kama
وما اعظم منكم ان يدعي ذلك wanda a cikin ku yake ganin shi ma zuciyarsa ta kwanta da ya saki mutanen nan da aka kama nasu wanda an raba an bashi فليفعل to ya iya yi وما احب ان يكون على حظه amma wanda yake sanya cewa shi dai abin da aka bashi ya mallaka ba shi da niyyar ya mayar حتى نوديه اياه من To shi اول ما kenan.
يفي الله ya, ya, علينا ya sake su amma ya lissafa nan gaba in Allah ya kawo mana wasu layin ma bashi صلى الله عليه وسلم فليفعل shi ma wanda yake da yake ganin haka shi zai yi to ya iya yin haka shi yasa ba dole za a yi muku sai kun dawo da su ba an riga an raba kun mallaka amma dai wanda yake ganin zai bi tawa ya dawo musu shikenan wanda kuma yake ganin a'a tunda abin ya zama mulkin sa shi ba zai dawo haka kawai ba zai dawo da abin haka kawai ba to ya lissafa مم.
mutum nawa aka bashi in ya so ya saki nan gaba duk sanda aka samu bayi za a mayar masa da kwatankwacin wannan
فقال الناس sai mutane suka ce sabai suka ce طيبنا ذلك ya rasulullah ai mu duk cikin mu ba wanda zai ce zuciyarsa bata kwanta da abin nan da kai ba ai yayi daidai duk za mu saki قال manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce inna la nadari man azna minkum mimman lam ya'zan mu a yanzu da aka yi wannan magana mutane ne da yawa wasu sun yi magana wasu ba jin su ma ake ba wasu ba su buɗe baki ba sun ce komai ba shi yasa ba za mu iya gane wanda ya yadda ba a cikin ku da wanda bai yadda ba farji'u shi yasa abin da nake so gaba ɗaya ku koma hatta yarfa ilaina urafa'ukum amrakum har waɗanda suke wakilanku su kawo mana lamarinku kowa akwai wanda kamar yake wakiltarsa shi yasa ya faɗa wa wakilin nan nasa cewa shi faga abin da yake gani in ya so su wakilan nan su dawo su faɗa Mm.
daga nan aka san cewa ashe musulunci ya ba da dama kenan a wakilci a ko babban majalisa ko wajen zartaswa ko abin nan cewa jama'a sa iya yin wakili ya zama wannan wakilin yana ya- yana wakiltar su a wajen Mm.
duk abin da ya faɗa kamar ya faɗa da yawunsu amma kafin ya faɗa din in a duba musulunci ne sai ya waiwaye su ba kamar irin yadda yanzu ake ba a ce kuna da wakili amma har ya gama wakilcin ba za ku taɓa ganin sa ba unguwar da kuke ba ko lungun da kuke ba zai taɓa zuwa ba yana can amma kuma yana magana da yawon ku to ba wannan ba yanzu cewa aka ta yarfa'a ilaina urafa ukum amrakum
faraja annasu a sai mutane suka koma fakallamu urafa'uhum kowanne a cikin mutanen wakilinsa ya zo ya same shi to kai me kake gani muna son mu ji ra'ayinka dan a faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake bukatar wakilai kenan ya zama suna bibiyar wanda suke wakilci amma ba su je suna gaban kansu ba ana ba su kuɗi da sunan suna wakiltar jama'a alhali kansu kawai suke wakilta in kansu suke wakilta ko akawun ɗinsu to summa raja'u ila nabi sannan suka dawo sallallahu da annabi alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallama wa khabaruhu suka ba shi labari duk wakilan da suka dawo suka ba manzon Allah labari annahum tayyabu cewa gaba ɗaya mutane ba wanda ya ce shi bai yarda da wannan ba kowa ya yarda wa azinu sun yi izini kuma wanda yake nuna mana wato dimokuraɗiyya a musulunci Mm.
yana musulunci yake duban dimokuraɗiyya cewa al'umma su zartar da abin da suke ganin za a yi musu Mm.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin a saka to amma ba wai ta fuskar ya umarni cewa lalle a saka ba shi yasa ko ya bada shawara wanda yake ganin haka din shike da wanda kuma baya ganin haka to za a ba- za a za a bashi fansa wato za a bashi maimakon abin da ya saka yan amma ya zama duk gaba daya ra'ayi ya hada akan cewa a saka kawai ba sai an karbi wata fansa ba Mm. hadha alladhi balagana an sabai hawazina zuhuri ya ce wannan shine labarin da ya isa mana daga mutanen hawazina da aka kare
wa qala anasun an sunu malik ya faɗa shi ma da wannan hadisin anan buhari ya kawo shi mu'allaki yana cikin hadisai mu'allakai wajen dubu da ɗari biyu da hamsin da tara a cikin buhari amma wato wannan yana cikin dubu da ɗari biyun da yake buhari ya kawo isnadinsu a wani waje to anan baya ya gabata
قال عباس للنبي عباس.
صلى الله عليه وسلم sai na abbas amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce da annabi sallallahu alaihi wasallam فعليت نفسي وفعليت ai na عقيلا fanshi kaina na fanshi aqilu حدثنا علي بن الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي ya na rubuta zuwa nafi'u a bararren abdullahi ibn umara sai abdullahi ibn umara ya rubuto min أن النبي صلى الله عليه cewa annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama أغار على بني مستلقي ya kai hari a kan banil mustalik وهم غارون alhali ba su san me ake ciki ba sanda aka fada musu an fada musu ne ba ma tare da an gargaɗe su ba shi yasa suke ganin cewa da aka ce ba daidai ba ne musulmi su fada wa kafirai da yaƙi sai sun sanar da su Ah, to wannan mansuhi ne Hmm.
haka wasu suke gani amma wasu suna ganin a'a wannan akwai wani dalili da ya sa manzo Allah ya faɗa musu ba tare da an fara gargadin su ba wancan maganar da aka yi ta cewa kafin a yaƙi kafiri sai an fara kiransa zuwa musulunci yana nan ba masuhi bane wanda akan haka malikawa suke cewa hadisin ba masuhi bane shi yasa ba su yi aiki da zahirin wannan hadisin ba Hmm. وأنا أعمهم تسقى على الماء alhali dabbobinsu ana yi mata bar ruwa akan ruwa فقتل مقاتلتهم manzo Allah ya kashe mayakansu وصب ذراريتهم ya kama 'ya'yansu وأصاب يومئذ جويرية a sannan ne aka kama juwairiya yar harisu dan abirura
حدثني به عبد الله بن عمر wakana fi fi zalika zalika faɗa al-jaysh.
min wannan hadisin da shi aka je yaƙin Hmm.
da shi aka je yaƙin Hmm.
wato eh, aka ce shi uban nan nata harisu harisu na biyu da lara shi ne shugaban jama'a ɗayan shi ya sa wato da aka raba sai ta fa- shiga cikin raban sa da tuni kansu sai ya ɗaura mata fansa cewa ga abin da za ta biya ta zamo ya sai ta je wajen manzo Allah tana neman ya taimaka mata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya duk fansar kuma ya aure ta ganin manzo Allah ya aure ta sai mutane suka saki duk jama'ar ta da suke hannun shi yasa ake cewa ba mace a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da ta yi nuna albarka ga mutanenta kamar ita juwairiya kamar ita juwairiya Eh, su mahajat وزاءة بالمريسي فأهزت جموع أهل هيداو مم.
كهيجاو قتل الله أشرة ورئيس القوم والقوم كلهم أسراء واصطفى بنتهن نبي أروسا هم جميعا لأجلها أتقاو إن سيد يوسف هذا كيف لا أدعمة الغراء تو حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مم.
بن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرز مم.
قال رأيت أبا سعيد رضي الله عنه yace eh, ibn muhayriz shine abdullahi ibn muhayriz ibn junadata na yace cewa na ga ba sa'id al-hudri Allah ya kara yadda a gare shi فسألته na tambaye shi فقال yace خرجنا مع رسول mun الله fita tare صلى da الله Allah sallallahu عليه alaihi wasallam وسلم a yakin Bani al-Mustalik فأصبنا سبيا muka kama wasu abeban kamawa من سبي العرب daga wanda ake kamawa na Larabawa فاشتهينا النساء sai ya zamo sha'awar mata ta kama mu فاشتد علينا الأذبة gorantaka ta tsananta gare mu rabanmu da iyali an daɗe وهبمنا الأذلة amma sai muka so ya zamo matan nan ba mu bari maniyinmu ya shiga cikinsu ba don kasi ciki ya zamo ba mu da damar mu sai da su ko mu karɓi fansa a kansu فسألنا رسول الله صلى الله عليه Duka da وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin yin azalin a ce namiji ya sadu da mace amma ya ki yadda a ce maniyinsa ya shige ma ya shiga matar.
فقال Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ما عليكم ألا تفعلوا idan kun yi da ku yi ba duk ɗaya ne ba wani abu akan ku dan kun yi ba wani abu akan ku dan ba ku yi ba.
ما من نمس- نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة Wato eh, Imam Shafi ya ce yin azulu daga baiwa daidai ne. idan ya ce ko mutum yana auren ya ko kuma yana auren baiwa ta wani to wannan sai da izinin ya ko kuma izinin shi mai gidan baiwa Ah, duk da dai an ce gaba ɗaya ana ganin azulu makaruhi ne saboda hanya ce ta rage ta rage haihuwa shi yasa wata ruwaya aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa al'azlu alwa'dul hafiyu azalu kamar kisan da ne a boye to ya wato a wannan hadisi na Jabir yadda Muslim ya ruwaito an bayyana a fili da cewa azulin ya halatta inda manzala cewa izul an ha'in shi ita kana da damar kai azulu daga matarka in ka ga dama ko daga ita baiwa to mamin da sabati ba wata rai ka'inatin wadda aka nufi halittarta ila mil kiyamata izuwa ranar alkiyama ila mai kayan to sai ko an ganta duk irin azalin ɗinku duk irin wani mataki da za ku ɗauka cewa mata ka su yi ciki to duk wanda Allah ya nufi halittarsa sai an halicce shi ba ku isa ku hana halittar Allah ba
حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن أمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yake cewa yace لا أزال أحب بني تميم ni kan ba ni gushewa ina son banu tamimi
حدثني ابن سلام أمرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة wato tawili Mm.
to عن الحارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة وعن أمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال Abu Hurairah yace ما زلت أحب بني تميم mun gushe ban na son banu tamim tun wato uku tun kwana uku رسول الله صلى الله عليه ya وسلم ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam يقول فيه yana faɗa game da banu tamimin سمعته يقول na ji shi yana cewa هم أشد أمتي على الدجال su banu tamimin sun fi kowa a cikin al'umma tsanantawa wajen yaƙi da dajjal
قال Ab- abu huraira ya ce kuma وجاء صدقات صدقاتهم an kawo manzon Allah zakkar banu tamimin فقال رسول الله صلى الله عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce هذه صدقات مو- مو- هذه قومنا.
صدقات قومنا wannan zakkar mutanenmu ce saboda banu tamimin sun haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallam a Ilyasu Murara daga Ilyasu Murara ne banu tamimin suka yi can Qurayshawa suka yi nan banu Kinana suka yi nan
وكان سبية منهم عند عائشة abu na uku akwai wata baiwa wadda aka kamo daga banu tamimin wajen Aisha فقال manzo Allah alaihi salatu wasallam ya ce da Aisha آتكيها yan ta bai wannan takima فإنها من ولد domin إسماعيل ita tana daga ɗiyan annabi Ismail tunda Ilyasu Murara ai jika ne na annabi Ilyas ba wai jika na kusa ba amma dai an bi salsala nasbarsa za a kai har ga annabi Ismail to yanzu ta shi ba- babu falle bai haddaba jariya ta mu
Thank you.